الحمد لله الذي حضرنا من دار الجروب وأمرنا بالاستعداد ليوم البعث والنشور أحمده وهو الغفور الشكور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس أيها الناس اتقوا الله حق تقاته قال تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير يناديكم ربكم ويؤكد لكم أنه لا بد من وقوع ما وعدكم به من البأس والنشور والجزاء والجزاء على أعمالكم بثواب وإقاب بثواب أو إقاب ويحذركم فتنتين هما فتنة الدنيا وفتنة الشيطان عباد الله إن الله سبحانه ذم الذين يؤثرون الدنيا على الآخرة في كثير من الآيات قال تعالى أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يكفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون وقال تعالى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وقال أيضا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا وقال أيضا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال أيضا فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى عباد الله إن إيثار الدنيا على الآخرة يظهر شيئا على تصريفات الناس والناس يزدحمون على أبواب ال... على أبواب المتعجر أو متاجر ولا يزدحمون على أبواب المساجد والناس يزدحمون على طلب الدنيا ولا يزدحمون على طلب العلم النافع الناس يصبرون على تحمل المشقة الصعبة لطلب الدنيا ولا يصبرون على أدنى مشقة في طاعة الله الناس يغضبون إذا انتقص شيئا من دنياهم ولا يغضبون إذا انتقص شيئا من دنياهم أو من دينهم عباد الله كيف آثرتم الحياة الدنيا على ما عند الله كيف شغلتكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله مهما عشت أيها الإنسان وجمعت من المال فإنك راهل وما في يديك زائل ولا يبقى لك إلا الأمل إنك خرجت إلى الدنيا ليس معك شيء وتستخرج منها ليس معك إلا الأمل قال تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما كولناكم وراء ظهوركم إنك عبد الله مرت بالدنيا في الطريق إلى في الطريق إلى الآخرة وأتيحت لك فرصة لتأخذ منها زادا لسفرك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan godewa Allah wadda Allah madaukakin sarki yake gargadin mu daga rudi na wannan duniya yake kuma umarnin mu da yin shiri dan izuwa wata rana da za a tayar da mu ita ce ranar tashin alkiyama ina godewa Allah domin shine mai gafara kuma abun godiya na shaida ba abun bautawa da gaskiya sai Allah shi shi kadai shi kaɗai yake ba shi abokin tarayya mulki gaba ɗaya nasa ne godiya gaba ɗaya gare shi ake yi kuma shi akan komai yana da iko na shaida cewa annabi muhammad bawansa ne kuma manzansa ne tsira da amincin allah tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa bayan haka ya ku mutane ku ji tsoron allah matuƙar jin tsoron Allah. Wannan ita ce wasiyar da dukkanin masoyinka zai maka a doron duniya. Ba ka da abin da za a gaya maka mafi girma a duniya, ba ka da wani masoyi da zai gaya maka wata kalma mafi daɗi a duniya da zai wuce ce maka ji tsoron Allah. Jama'a mu ji tsoron Allah, matuƙar jin tsoronsa. Domin Allah maɗaukakin sarki yana cewa, Allah maɗaukakin sarki yana cewa, ya ku mutane, lallai alkawarin Allah fa gaskiya ne, kada ku yadda duniya ta ruɗe ku, kada ku yadda wani mai ruɗi ya ruɗe ku dangane da Ubangijinku. Daga cikin masu ruɗin sai Allah yake mana gargaɗi yake cewa lallai shi shaiɗan fa abokin gabar ku ne, kuma ku riƙe shi abokin gaba. Saboda me ya kasance yana kiran rundunarsa jama'arsa don su kasance daga cikin mutanen sa'ira kada ka kasance wadda shaidan zai kira a wannan duniya saboda rudi ya kira ka ya zamanto ka zama ma'abocinsa zuwa ga wutar sa'ira ubangijinku yana kiranku yana ƙarfafawa a gare ku cewa lallai babu makawa sai an sadu da abin da Allah ya alƙawarta muku na tashin alkiyama ranar alkiyama da kuma sakamako na abin da mutum ya aikata daga cikin ayyukan da ka aikata imma a sakanka maka da lada na abin da ka aikata shine ka zama dan aljanna ko kuma a maka uquba na abin da ka aikata na laifin da kai shine a sakankawa mutum da gidan wuta Allah ubangiji ya tsare mu Allah yana gargadin mu ko malam yana gargaɗan mu da fitinoni guda biyu fitinonin nan guda biyu su ne fitinar duniya da kuma fitinar shaitan fitinar duniya abu ne mai faɗi idan Allah ya baka lafiya kaɗai ta zama maka fitina ko da baka da kosisi sai Allah ya baka lafiya wannan lafiyar fitina ce saboda watakila an kashe kara kamar arba'in baka taɓa ciwon kai ba sai ka fara ganin kamar ka gagara Allah sai ka fara jin kai ma kai wani ne haka fir'auna yayi da sauran bayi masu taurin kai da Allah ya jarabe su da lafiya suka ji sun shaki iska sai suka kamar sun taka kara sun karya to idan Allah kaɗai ya jarabe ka da lafiya ma ya jarabe ka ballantana kuma ya haɗa maka da lafiyar da abin da lafiya za ta ci ya zama ba sai ka sha wahala ba da ka tashi kana da 'yan dabarunka da za ka yi ma'ana ka sarrafa matsalarka to wannan kaɗai ma jarabawa ce to ballantana kuma fitina irin ta wannan duniya tamu da muke ciki yanzu muna cikin fitinar kaka jama'a kaka ta yi yanzu kuma ana cikin fitinar kaka ana ƙara'i abinda suke cewa ƙara'i wai an sha wahala an sha ukuba ogus ya makare mutane ko an yi ruwa gari ya narke ba cin yau ba na gobe yanzu kuma kaka ta yi kuma ana ƙara'i wallahi jarrabawa ce fitina ce wannan musiba ce idan baka iya manajin ɗinta ba wani ɗan siyasa ya ba mu darasi a ƙasar nan yace ya ya san manajin ɗin abubuwa guda biyu ya san manajin faɗuwa ya iya manajin ɗin kuma cin nasara yace in ya faɗi ya san jarabawa ce ya iya yadda zai yi daure jarabawarsa idan kuma ya ci zaɓe ya san yadda zai yi san nan ma ya yi maganin wannan cin nasarar da ya yi na zaɓe amma kai ka ci ka sha wahala a cikin damuna kuma yanzu kaka ta yi kagagar cin jarabawar da Allah ya baka ya ku bayin Allah lalle Allah maɗaukakin sarki ya zargi waɗanda suke fifita duniya akan lahira a cikin ayoyi da yawa a cikin alkur'ani yanda Allah maɗaukakin sarki yake cewa irin wa'annan su ne wa'anda suka fifita rayuwar duniya akan lahira kuma Allah ya ce ba zai rage musu azaba ba a ranar tashin alkiyama dangane da abin da suka yi na fifita duniya akan lahira kuma a ranar kiyama ba su da wanda zai taimake su Allah maɗaukakin sarki ya ce kalla bari ba haka ba bal tu'thiruna alhayatid dunya ko bal tuhibbuna alajila su yar ƙwaya-ƙwaya suke so yar gaggawa ita ce duniya ba abin da yake gaban su sai ya za a su samu duniya wa tadharuna alakhirah sun watsar da duniya sun bar lahira a bayan su ba ta ita suke yi ba Allah madaukakin sarki ya sake cewa lalle wa'annan suna son yar gaggawa ita ce duniya sun kuma bar lahira a bayansu, ko kuma sun bar wani yini a bayansu wadda yake yinin yana da nauyi shi ne yinin alkiyama. Allah maɗaukakin sarki ya sake maimaita yake cewa bal ba haka ba duk sironal hayatar duniya su fa abin da ke gabansu shine sun fifita rayuwarsu ta duniya amma dangane da lahira sun watsar da ita a baya kuma bayan ita ce tafi musu alkhairi kuma ita ce wanzazziya domin duniya ne karewa ce nan da shekara ɗari ba kowa a nan Allah maɗaukakin sarki ya sake cewa kawai to duk wanda kaga yayi ɗagawa ya fifita rayuwarsa ta duniya to Allah Allah yana shelantawa a gaya masa cewa jahim ita ce bakomarsa masa wutar jahim ita ce mako duk wanda kaga ya dagawa ya daga karan hanci ba a gaya masa ya ji ba a gaya mar ya ji in na ce ba a gaya mar ya ji duk wanda ya isa ya gaya mar ya gaya mar ba zai ji ba daga kan iyaye yayu malamai suna gaya mar ba zai ji ba ba abin da ke gabansa sai rayuwar duniya ya daga karan hancinsa ya fifita rayuwar duniya akan komai to Allah yana cewa a gaya masa fa innal jahima hiya al ma'awa duk wanda kaga yayi wannan to jahima ita ce mako masa nan za a tattara shi a tara shi a cikin ta Allah ya kiyaye ya kai bawan Allah lallai fifita duniya akan lahira yana bayyana mana abubuwa da yawa akan abubuwan da mutane suke yi da tafiyar da rayuwarsu mutane sun mai da al'amuransu sun yi cincirindo a kan ƙofofin neman arziki a kan kasuwa. Kowa ya tattara hankalinsa gaba ɗaya kun tattara min yi cincirindo a kan yaya za a yi ciki ya ɗauka, yaya za a yi ajiye wani abu a kawun ɗina, yaya za a yi kecere ne ya zama babu kamata. Amma sun bar yin cincirindo a masallaci an bar cika masallaci a yi ibada an bar cika masallaci a saurari karatu an bar cika masallaci a ji wa'azi yanzu wani ba zai zo nan ba sai ya ji mu'azzin ya fara ikama sai ya falfalo da gudu shi ne lokacinsa ba zai zo ya ji kuɗi nan ba ba kuma iya nan ba duka ko'ina mafiya yawa mutane wasu haka suke Allah Ubangiji ya kiyaye wannas mutane suna cincirindo akan neman duniya amma ba sa yin cincirindo akan neman ilimin da zai amfanar da su mutane suna cincirindo wajen neman duniya amma ba sa yin cincirindo wajen neman ilimin da zai amfanar da su wannan zai gasgatu idan ka je makarantu za ga yadda al'amura suka zama in ka je makarantu a yanzu za ka je ka gama yadda makarantu suka zama daga na gwamnati har na islamiyu fita ake yi asusu ba an tafi ina farfar har matan aure ballantana kuma zawarawa ballantana 'yan mata to ƙananan yaran ma da aka baka da aka bamu kiwon su su ma kwarkwar suke tafiya makarantun firamare ba kowa sai dan kadan har cikin gari banda ƙauyuka a ga makarantun ba kowa masu dan dama dama su ne masu na kuɗi me yasa mutane sun damu da damuwar duniya ne sun yi cincirundo akan neman duniya sun bar neman ilimin da zai amfanar da su. Wallahi duniyan nan, in ka sake mutuwar gulof za ka yi, farar ɗaya za a neme ka a rasa, an kuma shafe tarihinka ke na wala ka sake ko tunawa da kai ba za a yi. Ba sai ka haifar da baya na gari ne za a tuna da kai ba? Eh? In ba ka haifar da baya na gari ba waye zai tuna da kai? ba za a tuna da kai ba Allah ya kiyaye mutane suna iya yin haƙuri akan ɗaukar wani abu wadda yake mai tsanani mai bala'in wahala a wajen neman duniya ƙarfe uku da dare sai ka ji ‘yan kwarkwar na wucewa ƙarfe goma an tafi yanka da bugu a kwana a gona ana yanka ana bugu wannan ba wahala ne ai da wahala ko ba wai ba ba an ce laifi bane abu ne wanda yake na neman halas amma dai wahala ce aka iya dauka amma ba sa iya yin hakuri akan dan kankanuwar wahala wajen yi wa Allah da'a ba sa iya daukar kankanuwar wahala wajen yi wa Allah da'a inda za a zo a ce yanzu ka zo ka masallacin nan kai awa biyu kawai daga lokacin da liman zai zo har ai sallah ka zauna kana jira sai ga wannan wahala ce wa ka iya bayan kuma yi wa Allah da'a ne ce ka tashi tsakar dare kai sallah raka'a biyu uku hudu biyar abin da ya sama kai wa kanka addu'a ka nema kanka ga wannan wahala ce dan azumin litinin da alhamis wannan ayyukan da'a bila adadin ga sunan mutane ba sa iya yin hakuri da su amma suna iya ɗaukar azabar wahala don neman duniya mutane suna yin fushi idan aka tauye musu wani abu na abin da ya shafi duniyarsu suna iya yin fushi su zama masu fushi da fushin abin da ya same su bayan yi fushi ba kwanaki ko ba a yi ba aka yi ta zanga-zanga saboda abin da aka tauye musu na haƙoƙinsu mutane suna iya yin fushi yanzu wani bai biya minimum wage baransa yana ta ɓaci yana ta fushi ka nemi minimum wage ɗinka a gurin Allah ka tafi gona amma ba sa iya yin fushi idan aka tauye musu wani abu na addininsu. Idan harka duniya ce aka taɓa ka, za ka kumbura kamar za ka fashe, amma akan harkar addini in an taɓa addini babu ruwanka ba za ka iya yin fushi ba ka ji ranka ma ya ɓaci ba ruwanka wannan nasu wane ne ce ana fa faɗa a garnan sai a kira sunan a ce misali a ce mala albashir kun haɗu da aiki fa misali ce mala albashir kun haɗu ko an salo kun haɗu da aiki fa kai babu ruwanka an fusata Allah amma kana cewa wai malamai sun haɗu da aiki yawa ya cire ka ba ka iya fatiya ba ne a iya fatiya ina aka karanta ka yi sallah kai ma yana kanka saboda ko aya ɗaya ka sani manzo Allah ce ka sanar da ita balligo anni walau aya kan manzo Allah ya faɗa ko aya ɗaya ka sani ka koyar kai ma ya shafe ka ai ba iya su ya shafa ba ya ku bayin Allah ta yaya kuke fifita duniya akan abin da yake wajen Allah a lahira ta yaya kuka shagaltu da dukiya da ‘ya'ya kuka manta da ambatan Allah ‘ya'yanku da dukiyarku ta shagaltar da ku dangane da ambatan Allah bayan Allah ya gargaɗe ku ya gaya muku ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna dukiyoyinku da ‘ya'yayenku fitina ce masiba ce a wani gurin ya ce aduwan laku abokanan adawar ku ne duk manta da wannan wa'yannan ɗin suka shagalar da ku kuka watsar da kuka ɗauke su kuka riƙe su a hannu kuka bar ambatan Allah ya kai ɗan adam di yadda ka rayu ya kai bawon Allah di abin da ka tara a wannan duniyar to ka sani wannan abin rahil zai tafi wannan abin zai barka ko za ka bar shi dama ɗayan biyu ne ko ka bar shi ne ko ya barka duk abin da ke hannunka zai bushe za a waye gari babu shi ba abin da zai rage a tattare da kai sai dai ayyuka na gari domin kai ka fito ne zuwa duniya babu komai a tattare da kai kuma da sannu za ka koma zuwa ga lahira ba tattare da komai ba sai da aiki ba abin da za ka je lahira da shi sai dai aiki idan mutum ya mutu abubuwa guda uku ne za su raka sharak amma abu ɗaya ne za a bar shi tattare da shi sauran biyun dawowa da su abin da zai zauna tattare da kai shine aikinka da ƴan uwanka da dukiyarka idan Allah ya sa an ba aran mota akai ba kana da mota sai aka saka a kori-koren gidanka ta ɗauko itacen nan ita wannan ta ɗauko itacen wallahi ba za a ɗauko homarka a saka a ciki ba jib ɗinka ba wanda zai saka a ciki zuwa za a duba a cikin motocinka wacce ce tafi kowace lalacewa wacce take ebo itacen nan tana overflow ta za a saka a ciki a kai sai a dawo da ita sauran mutane sai su dawo abin da za a barka da shi al'amal aiki Allah maɗaukakin sarki yana cewa haƙiƙa haka kuka zo mana ɗaiɗaiku kamar yadda muka halicce ku kuka zo duniya ɗaiɗaiku ai haka muka zo duniya ɗaiɗaiku an haifi wancan an haifi wancan to haka za mu koma zuwa ga Allah da daidai da daidai kafin ranar da za a yi mashin kun bar duk abin da kuka tara kun bar shi a baya ba abin da za ku je wa Allah da shi ya kai ɗan adam bawan Allah ka sani ka zo wucewa ne fata duniya ka zo wucewa wucewa ka zo yi da ka taho daga wata tafiya ne ka zo wucewa hanya ce kamar yanzu nan da muka zo masallacin nan mun zo mu wuce an jima kaɗan ba kowa nan haka ka zo wucewa duniyar nan hanya ce ka biyo ta za ka wuce ina za ka je lahira daga tasha ne yanzu ka hau mota zuwa ina zuwa lahira haka zuwanka duniya yake aka baka ‘yar dama a wannan tafiyar taka, ‘yar kaɗan, don ka riki guziri a wannan tafiyar taka da kake yi. An baka dama ne ‘yar kaɗan, don ka rike guziri a wannan tafiyar taka da kake yi. Guzirin ya rufu, kana tattare da guzirin a duk tafiyar da kake yi, ko kana tare da shi. ko baka tare da shi lokaci guda za ka ji kun yi aran gama kun haɗu kwatsam shi kenan neman guziri ya ƙare muna roƙon Allah Allah Ubangiji ya sa zamanmu na duniya ya mana amfani ya Allah kar ka sa mu yi asarar kasancewa a wannan duniya ya Allah ka sa zamanmu na duniya ya mana amfani a lahirar Allah Ubangiji ka shiryar da mu, ka shiryar da zuri'ar mu, ya Allah ka rafa mana asiri duniya da lahira. Akwai tsokaci. Rana ita yau, imam ya yi kuduba, ya kawo wani hadisi, da hadisin yake nuna rahamar Allah a wajen bayansa. to ya bar baya da ƙura. Wasu suna ta kiransa akan kamar sun samu wata dama ne saboda sun ji wannan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi cewa kawai gani suke yi su sun zama 'yan aljanna. Jama'a Allah yana son bayansu. Shi ya halicce mu, ya aiko mana manzanni domin me domin su kira mu zuwa ga gaskiya mu yi aikin gaskiya mu je mu shiga aljanna Allah baya son bawa baya kin bawa su ko daidai da ƙwayar zarra sai dai in bawa ne yake kansa duk wanda kaga ya shiga wuta shi yake shi ya so kai duk wanda ka ganshi a wuta shi ya so ya shiga saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mu za mu shiga aljanna sai wanda ya ƙi sabai suka tambaya waye ya ƙi ce duk wanda ya yi masa biyayya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya shiga aljanna wanda kuma ya ƙi shine wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana son bayi liman ya ce in faɗa muku cewa shi wannan maganganun da mutane suke kiransa a waya ya barranta daga wannan maganganun ba ruwansa da shi shi dai abin da ya faɗa ya faɗi saƙon Allah da manzansa cewa ya nuna muku Allah yana son bayinsa don haka idan ka yi laifi ka saba wa Allah ka tuba Allah zai karɓi tubanka shi ya sa ma aka kwaikwayi Allah a nan gidan duniya jama'a kwaikwayarsa aka yi ba muna da gidan gyara ba eh ba gidan gyaran hali ake cewa ba to haka nan kwaikwayar Allah ai aka yi idan ka mutu ka je lahira ka dan yi sako ka dan yi ka dan yi yar mugu dinka kuma kai gashi ka shaida ba abun bautawa sai Allah ka yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ba shirka ba bid'a amma fa akwai tsiya ba shirka ba bid'a amma ka dan kurmushe ka ɗan zagaya watakila ka danna ‘yar wani, ko ka ɗan tsotsi ‘yar giyarka, ko ka ɗan yi kaza, ka ɗan yi kaza, to shi ne sai a kai ka gidan gyaran hali, yi a ƙiyamar sai a kai ka gidan gyaran hali, wannan ƙurar da ka zo da ita ta ƙurmushen da kai sai a ɗan wanke ta, sai a saisaita ta bayan wata biyu shekara uku shekara hudu duk yadda Allah ya kaddara zamanka a wannan gidan gyaran halin a kiyama shine sai a fito da kai yanzu za a yi discharging ɗinka daga laifin da ka aikata ofisa ba haka kuke yi ba kuma an kama mutum mai laifi aka ma tambayoyi aka kai shi aka kai shi dogon gida aka ce to an eba masa wata kaza saboda laifin da yayi idan ya ƙare ba fito ba fitowa zai bai shaki iskar yanci to haka za a ma a kiyama ni ba na fatan abu kuma na san wani ma anan baya fatan a masa ko ba haka bane don haka kada ya karanta hadisin da yake nuna rahamar Allah wajen bayansa kuma ya zama abin tsitsi jama'a mu riga kasa kunne da kyau mu fahimci abu in baka fahimta ba kan wajen malamai sana za su fahimtar da kai nan mun bari ba gurin da lallai ka fahimci ɗari bisa ɗari bane kawai isar da sako ake yi abu na gaba kuma sako shine yanzu da zan shigo ake gaya mun cewa Abdullahi ya so ya tona burtsatsai a nan amma saboda nan din ya dan matse sai kwamitin masallaci suka ba da suka nuna wani guri ya je tona wannan burtsatsan saboda buga buga ne muna addu'ar Allah ya saka masa da alheri Allah ya masa irin abin da yake yi wa waɗanda suka yi irin wannan aiki ya ai aiki ne sadakatin jariya ko Allah ya sa masa shi a matsayin sadakatin jariya ɗansa na gaba kuma shine maganar aikin interlock yana nan da aka taɓa magana wani sati can da ya wuce jama'a a gurin ku ne dai ake neman wannan taimako na yin ayyuka na addini da kofa a buɗe take na taimaka don girman Allah mu samu mu gyara guraren ibada اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين